وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون فاتقوا الله في سركم وجهر وعلانيتكم واتقوه في سركم ولجواكم فإن التقوى هي خير الزاد اعلموا رحمكم الله إن تقوى الله خير ما اكتسبتم وأفضل ما ادخرتم بأنفسكم وبه تزكو أعمالكم وترفع درجاتكم واعلموا رحمكم الله إن أعظم النعمة نعمة الإيمان والقرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ثم اعلموا رحمكم الله أن الإيمان نور القلوب والضياء البصائد ولا خير في عدمي بلا إيمان ذلك هو القصران المبين وهي القصران الدنيا والآخرة والقرآن هو الهادي والنور والداعي إلى كل خير والناهي عن كل شر هو هو الغذاء الأرواح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور والقرآن هو تزكية الأشباء فيه حلال وحرام ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهو التفاضل التشريعي والأحكام يحكم على الدنيا والآخرة من تمسك به هداه الله ومن نبذه وراء ظهره فهو مصبورا قال الله جل من قائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنصى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تكفل الله لمن عمل بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عباد الله أنزل الله القرآن العظيم رحمة بعباده ليعلموا أنه كلام الله وليعلموا أن الله هو الحق المبين وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقا قال جل ذكره تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين فمن لم يؤمن بالقرآن الكريم ومعجزاته لا تنفعه الكوارئ العادة ومشاهدة الآيات أيها المسلمون إنكم في أشد الحاجة إلى ما دعاكم إليه القرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبنا التوفيق والإخلاص والصداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أمة مسلمي حقيقة باب وتقوى المياه على يوه irin rayuwar da mutum zai kasance a cikinta ta cikin imani kuma ya mutu da wannan imani bayan haka lalle ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana gaya mana cewa mu ji tsoronsa mu ji tsoronsa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka a cikin ɓoyanku da kuma bayyananku lalle hakika jin tsoron Allah shine mafi alkhairin abin da bawa zai taskance wa kansa shi ne mafi alkhairin abin da bawa zai sana'antar makansa don kansa kuma ya aje makansa guzuri domin tafiyar da babu makawa a cikinta da tsoron Allah ne zukata suke tsarkaka kuma da tsoron Allah ne zukata Ubangiji yake karɓa ayyukan da suke aikatawa Ubangiji yana cewa kaɗai yana karɓa ne daga ayyukan waɗanda suke tsoronsa. da tsoron Allah ne darajar bayi take ɗaukakuwa zuwa ga Allah ko da bayan sun mutu sai ka ga ‘yan baya suna tuna su kuma suna yi masu addu'a. Lalle ku sani ya ko bayan Allah Allah ya ji kanmu da gafara gaba ɗaya, mafi girman ni'ima ita ce ni'imar imani da alƙur'ani. Dukan wata ni'ima da bawa zai samu a rayuwarsa, to tana bin bayan ni'imar imani ne. domin shi imani shi ne mafi tsada a cikin wannan rayuwa wadda babu tabbas a cikinta hakika bayan Allah na kwarai da annabawa da manzanni suna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masu imani sannan babu wata ni'ima bayan imani kuma irin ni'ima alƙur'ani domin da alƙur'ani ne ake samun imani imani wanda yake tabbatacce Allah ta'ala yake gaya ma muminai a farkon lamari yace ya ku waɗanda kuka yi imani idan kun kasance kuna tafiya jihadi a bayan ƙasa fata bayyanu to ku rika bin diddigi kuna bincike kada ku auka ma waɗansu mutane a cikin rashin sani kada ku jefa wato kada ku yi ƙoƙari ku kai farmaki ga wanda ya riga ya jefa muku kalmar aminci cewa assalamu alaikum ku yi ƙoƙari ku yi masa ta'addanci domin kuna tunani kamar ya faɗi kalmar ne don kare dukiyarsa kuna ƙoƙari ku ribaci abin da yake da shi na ganima ku sani a wajen Allah akwai ganimomi waɗanda suke masu yawa sai Allah ya ce kamar haka kuke da can kafin imani sai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yi maku ni'ima ko ka zanto musulmi saboda haka ku riƙa bincike idan kun tafi a bayan ƙasa lalle Allah ya kasance ko Allah ya tabbata dangane da abin da kuke aikatawa mai ba ku labari ne a cikin wannan aya akwai abin lura ƙarshen ayar da Allah ya ce kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu kamar haka da kuka kasance kafin imani ba ku da shiriya ba ku san gaba ba ba ku san yamma ba ba ku san qur'ani ba balle wannan farin jakada ba ku san wane ne ubangijinku ba sai Allah ya maku ni'ima da baiwa kuka gane menene imani kuka san menene alkur'ani kuka san waye ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin lura ne kwarai da gaske idan mutum ya kasance Allah ya sa shi cikin waɗanda suka yi imani to lalle wannan ita ce babbar daraja da ɗaukaka da Allah zai yi maka kai bawa ka kasance a cikin waɗannan al'umma ta al'umma musulmi sannan ku sani ya ku bayan Allah lalle shi imani shine hasken da ke haska zukata ga baki ɗaya dukkan wani abin da za a ce ya haska zuciyarka ya sa ka farin ciki to bai kai farin cikin imani ba domin duk zuciyar da babu imani a cikinta to zuciya ce wadda take baka kirin wanda haske baya shiga a cikinta sannan in ta koma zuwa ga ubangijinta kuma akwai azaba azaba abin kyama sannan ku sani shi imanin nan shine haske wanda yake ɗauke da basira nan ce basira abin da ake nufi ana nufin gani wanda babu wani duhu a cikinsa to shi imani shine haske wanda yake garau wanda babu duhu a cikinsa don lokacin da aka ce babu imani to alama tana nuna akwai duhu a cikin wannan zuciya babu alkhairi ga dukkan zuciyar ɗan adam ɗin da babu imani a cikinta wannan ita ce hasara wadda take mafi girma kuma ita ce hasara bayyananniya hasarar duniya da kuma lahira a wayi gari mutum a zuciyarsa babu imani ku sani ya ku bayan Allah alƙur'ani shine shiriya kuma shine haske wanda ke haska zukata dukkan wani abun da za a ce ya haska zukata to babu kama alƙur'ani domin da shi ne zukata sukan tsarkaka da shi ne zukata sukan samu natsuwa da su ne zukata sukan koma zuwa ga ubangiji mabuwaye da ɗaukaka tun gini ran zane kamar yadda bahaushe ke cewa tun ranar da Allah ya halicci ɗan adam ya samar da shi daga ɓangarori guda biyu kuma Allah ta'ala ya sanya waɗannan ɓangarori guda biyu ba za su iya wadatuwa su rayu ba sai tare da abinci aka gina jikin ɗan adam daga ƙasa sai Allah ya sanya abincinsa ya zanto daga ƙasa ne wanda zai gina gangar jikinsa saboda dama ƙurƙushinta ne aka raya sai kuma Allah ya hura masa rai shi wannan ran da Allah ya hura shi ba daga ƙasa yake ba sai Allah ya sanya shi ya zanto abincinsa shine wahayinsa maganganun ubangijinsa da suke zuwa daga maɓuɓɓuga guda ɗaya ita ce maɓuɓɓugan nan wadda ta ɓuɓɓugo wanda a gare ta ne aka samar da numfashin ɗan adam to sai ya zanto kuma babu abin da zai kasance abincin wannan ruhi sai maganganun ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shi alƙur'ani shine shiriya ko shi ne abin da yake kiran mutane zuwa ga dukkan alkhairai ga baki ɗaya hakika duk wani alkhairi yana cikin alkur'ani bayan Allah dukkan alkhairin da aka ce ba a cikin alkur'ani yake ba to wannan ba alkhairi ba ne ko da al'adance da hankalci kana ganin alkhairi ne to babu alkhairi a cikinsa domin wani alkhairi ne wanda yake baya daɗewa yana ƙarewa dukkan kuwa abin da za a ce ba dindindin ba ne ba to wannan baya da tabbata cikin rayuwa to shi alqur'ani yana kira ga dukkan zuwa yana kira zuwa ga dukkan alkhairai wanda suke tabbatattu a duniya kuma za su ci gaba da tabbata har zuwa ranar tashin kiyama sannan shi alqur'ani shine ke hani ga dukkan abin da yake sharri dukkan wani abin da yake sharri ne qur'ani bai gushe ba yana bayani a kansa ko da kuwa mai tunani ko mai hankali ya yi gan wannan abin a zaman alkhairi to in dai qur'ani ya ce sharri ne to sharri ne wanda yake ciki tsantsa ya ku bayan Allah ko karbi shiriyar da ke cikin alqur'ani domin shine abincin ruhi ruhin dan adam baya da wani abinci da zai ci in ba alqur'ani ba da shine ruhin gangaje ruhi yake ginuwa babu alkhairi ga gangar jikin da ta ginu amma kuma sai ya kasance zuciyar babu imani ko ɗaya a cikinta Allah ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar haka muka yi wahayi zuwa gare ka na wannan ruhi wato muka yi wahayin alkur'ani zuwa gare ka wanda ya zo daga gare mu da can baka kasance ka san littafi ba ballantana imani kamar haka ne ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya sanya ka ka zanto kana shiryawa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ya ku bayan allah ku sani da alkur'ani ne bawa yake samun ƙoshi ƙoshi wanda yake na gaba ɗaya da alƙur'ani ne bawa yake samun wato tsarkin zuciya a cikin alƙur'ani akwai halal akwai haram dukkan wanda ya bi wannan abin da ake kira halal to zai samu tsarkin zuciya da kuma tsarkin gangar jiki sannan zai samu abinci a duniyarsa da lahirarsa shi yasa Allah ya ce qad ablaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha hakika dukkan wanda ya tsarkaka ya rabauta dukkan wanda ya tsarkake ransa gabarin dukkan abin da yake haram ya tsarkake ransa daga zuwa daga dukkan abin da yake shine halal to wannan hakika ya rabauta ya kaskanta ya turmusa zuciyarsa ga dukkan wanda ya zai kema dukkan abin da ake ce ma haram shi alƙur'ani a cikinsa akwai haramun in an ce haramun shine dukkan abin da Allah ta'ala ya ce kada a kusance shi ko ya ce kada a sha ko ya ce kada a ci ko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayanin su a cikin hadisi wannan kuwa a fili yake muka dubi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana fashin baki akan menene halal menene haram maza Allah ya ce baka da bukatar ka samu wanda zai gaya maka menene halal ko haram in kana bukata in kana da hankali da tunani kana son ka san menene halal menene haram manzo Allah ya ce ka tambayi kanka dukkan abin da zuciyarka ta natsu da shi kuma baka shayin wani ya ganka kuma baka tsartsar lokacin da kake aikata shi yace to wannan shine halal ko baka tsartsar lokacin da kake cinsa ko baka tsartsar lokacin da kake rubutawa to wannan shi ake kira halal dukkan abin da yake kana kyama wani ya ga lokacin da kake yi ko kana kyama wani ya ga lokacin da kake ci ko kake rubutawa zuciyarka na tsartsar lokacin da kake rubuta ta to wannan ko shakka babu shi ake kira haram to shi alqur'ani shike bayanin halal da kuma haram Allah ta'ala ya ce ma annabinsa hakika na sauka zuwa gare ka wani littafi wanda yake kunshe da dukkan komai duk abin da ake bukata da zai gyara zamantakewar ɗan adam a duniyarsa da lahirarsa ƙur'ani yana ɗauke da bayaninsa dalla-dalla sannan Allah ya ce kuma shi alƙur'ani shiriya ne sannan rahama ne ƙur'ani shiriya ne ga dukkan wanda ya kama shi to zai samu shiriya wadda take nagartacciya a yau da kuma bayan ya mutu sannan kuma rahama ne tausayin Allah ne yake ji zuwa ga bayinsa shi yasa sai ya saukar da wannan littafi wanda yake cike da haske sai Allah ce sannan ƙura'ani bushara yake zuwa ga musulmi waɗanda suka mi ƙauya dukkan waɗanda suka yi imani to ana yi masu bushara da cewa akwai alkhairi babba idan sun bar wannan duniya kafin ma lokacin da ransu ya fita Allah zai aiko mala'iku suna yi masu bushara suna cewa Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم مسلمين قري waɗanda suke cike da imani tun lokacin da mala'ika za su zo karɓar rayukansu suna ce masu Allah ta kafu wala ta hazanu kada ku ji tsoro kuma kada ku yi bakin ciki malamai suka ce dukkan ɗan adam yana cikin wannan firgici guda biyu idan ya zo mutuwa yana cikin tsoro kuma sannan yana cikin firgita yana cikin tsoro saboda bai san inda zai fuskanta ba sannan yana cikin bakin ciki saboda yana duba abin da ya gina shekara arba'in ko hamsin ko sittin gayi cikin ‘ya'ya da masoya gayi cikin gida da wadata watakila gashi an kewaye shi da dangi amma kuma zai tafi ya bar su yana cikin bakin ciki da damuwa a cikin wannan hali to su musulmai na kwarai a irin wannan lokaci mala'iku ke masu bishara suna cewa kada ku ji tsoro kuma kada ku yi bakin ciki mu ne abaiban haɗayya ku tare da ku a duniya muna tare da ku duk inda kuke hakika kuna da dukkan abin da ranku yake so a nan sannan kuma ubangiji mabuwaye da ɗaukaka yake cewa walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un dukkan abin da rayukan ku suke bukata akwai shi a nan abin da kuka bari a baya ubangiji zai tallafa abin da kuke fuskanta a gaba na al'amarin lahira Ubangiji ya yi maku tanaji wanda zuciya ba ta taɓa ji ba, rai bai taɓa tunaninsa ba, ido bai taɓa ganinsa ba, ballantana hanci ya taɓa ɗanɗana shi, ya ku bayan Allah. Ku sani alƙur'ani shi ke rarrabewa tsakanin shari'a da hukunce-hukunce, yana hukunci cikin abin da ya shafi al'amarin duniya da kuma lahira. Hakika wanda duk ya yi riƙo da alƙur'ani, to wannan ya zama shiryayye, wannan shine wanda Allah ya shiryar. hakika wanda ya sanya ƙur'ani a bayan bayansa to wannan shine hallakakke an ce a bayansa ana nufin ya yin aiki da shi ba ana nufin ya ɗauke shi ya juya masa baya ba a'a gashi ya karanta amma bai aiki da shi ba Allah ta'ala yake cewa hakika wannan alƙur'ani yana shiryawa zuwa ga abin da yake shine mafi kyau kuma zuwa ga abin da yake shine mafi daidai sannan yana bushara ga dukkan muminai waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai Allah ya ne masu bushara cewa akwai lada wadda take babba Allah ke cewa faman ittaba'a hudaya wanda duk ya bi shiriya ta fala yudillu wala yashqa to wannan ba zai bace ba a duniya wala yashqa kuma ba zai zanto matsiyacin lahira ba sai Allah ya ce wa man a'rada an zikiri wanda duk ya kawar da kai ga barin wannan alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka to wannan kam yana da ainihin rayuwa kuntatacciya a nan cikin duniya za a kuntata masa sannan a kiyama Allah ya ce za mu tayar da shi yana makaho zai laluba ya je wajen ubangiji ya ce ya ubangiji lima hashartani a'ama ya ya ka tashe ni ya makaho ya ubangiji Allah zai ce masa kamar haka ayoyin mu suka zake maka a rayuwarka ta duniya na nasita ha sai ka manta su saboda haka a yau ma za mu manta da kai a cikin azaba za mu barka ka dawwama cikin azaba Allah ya soke Abdullahi dan Abbas yake cewa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ɗauki nauyin cewa zai bayar da ko zai kula ko zai reni dukkan wanda ya aiki da alkur'ani cewa a rayuwar nan ta duniya ba zai ɓata ba sannan kuma ba zai yi baƙin ciki ba ba zai zanto matsiyaci a lakira ba alkawari ne Allah ta'ala ya Allah ta'ala yake cewa Allah shi ne Ubangijin nan wanda ya saukar da littafi mafi kyawun zance shi ne Alƙur'ani, shi wannan Alƙur'ani yana girgiza zukatan waɗanda suka yi imani sannan kuma wato yana girgiza zukatansu sannan zukatansu suna yin laushi idan sun ji karatun Alƙur'ani don sun san magana ce wadda take ta Allah, ya ku bayan Allah. Hakika Ubangiji ya saukar da Alƙur'ani mai girma don ya zama rahama ga bayinsa. domin kuma bayi su sani cewa shi Allah shi ne wannan alkur'ani zance ne na Allah sannan bayi su sani cewa shi Allah shi ne abin bauta na gaskiya kuma su sani cewa lallai wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne manzo na gaskiya Allah yana cewa tilka ayatullah waɗannan ayoyi ne alamomi ne da suke ga nuna samuwar ubangiji natluha alayka bil haqq muna karanta su zuwa gare ka da gaskiya ya kai wannan farin jakada wa innaka laminal mursalina lalle kana cikin manzanni waɗanda Allah ya aiko faman lam yu'min bil qur'an ya ku bayin Allah dukkan wanda bai yi imani da qur'ani ba bai yi imani da mu'jizar da take a cikin alqur'ani ba to wannan al'ada da abin da ya saba ma al'ada kai da kawon duniya da caccanzawa yanayi ba za yi masa wani amfani ba duk irin ayar da ya gani a rayuwa ba zai iya fahimta ba saboda Allah ya toshe basirarsa ta yadda Allah bai masa gam da katar ba ya sanya shi cikin waɗanda suka yi imani ya ku dandazon musulmi lalle haƙiƙa a irin wannan lokaci ne kuka fi buƙata zuwa ga shiriyar abin da ƙur'ani yake kiran ku zuwa gare shi na yin imani da shi da kuma aiki da shi da nisantar dukkan abin da alƙur'ani ya hana a irin wannan lokaci namu wanda yake mai tsananin hatsari wanda duniya ta kai ta kawo al'amari yana ta lalacewa al'amari yana ta ƙara ruɗewa zuwa ga duniya an kasa gane hagu ballanta na dama kawai waɗanda suka rike alƙur'ani su ne waɗanda kawai za su fuskanci menene addini ko menene gaskiya hakika ubangiji yana cewa hakika mun sarrafa mun bayar da dukkan wani misali ضربنا للناس في هذا القرآن mun buga ma mutane misali a cikin wannan alkur'ani da misalai masu yawa daga dukkan wani misali da zai sa bawa ya gane wane ne Allah kuma ya tuna gobensa ubangiji ya ce mun buga misali a cikin alkur'anin nan tabbas watakila in sun bi wannan misalai za su wa'azantu Allah ya ce mun buga misalai watakila ko zai zanto sun wa'azantu kuma sun yi tunani muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke masu tunani ya sanya mu cikin waɗanda ke amfana da shiriya alƙur'ani bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan rana mai albarka ranar juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu ya gafarta ma malamanmu da dukkan waɗanda suka rigaye mu zuwa ga imani abinda muke jin tsoro ya Allah ka amintar da mu abin da ba mu iyawa ya Allah ka iya mana da shi al'amuran mu a cikin wannan ƙasa ya Allah ka gyara mana su ya Ubangiji dukkan abin da yake fuskantar musulmi mara daɗi ya Allah ka kawo mana da shi ya Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin garuruwanmu ka ba mu aminci da mu da iyalanmu da matanmu da shugabanninmu ya Ubangijin bayi hakika mun tuba zuwa gare ka ya Allah ya ibadallah إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تف- ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله